أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن من عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai masu sauraro kamar da muka ambata a darasinmu na baya cikin wannan littafi mai suna silsilatu sharhin rasa'il wanda asalin mawallafinsa shine muhammad ibn abdulwahab ɗaya daga cikin manyan malamai da suka jaddada sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a jaziratul Arab kaman karne biyu da suka gabata wato shekara ɗari biyu kenan kullum malami na kirkiya wato kullum malami na kirki abinda yake fara yi ga al'ummar da zai karantar da su shine ya karantar da su sanin Allah su san tauhidi domin a kansa ne ake gina ibada a kansa ake gina mu'amala yadda kai yawan ibadarka ko ka kyautata mu'amala in baka da aƙida ta ƙur'ani da sunnan manzon Allah to aikin banza mutum yayi Allah ya tsare shi yasa malam Abdulrahman mai ahlari yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tas'ihu imani wato farkon abin da ya zan wajibi akan baligi bai ce ya yi sallah ba sai ce a ya inganta imaninsa ma'ana ya koyi aƙida irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bautata wa Allah bisa yadda Allah ya ce a yi ya yi don Allah akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan littafi ya yi magana ne akan wasu tushe guda shida na addinin musulunci inda a darasinmu na baya mala yana mana gargaɗi ne akan rabuwa cikin addini mana barin ƙur'ani da barin sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan shine tushe na bata Allah ya raba mu da ita daka yau ɗorawa za mu yi a kan hadisin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce inni tarikun fikun ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di annabi rahama alaihi salatu wassalamu ya ce ni mai barin abin da zan bar wani abu a cikinku bayan na mutu bayan na bar duniya ba za ku bata ba matukar kun yi riko da su wai na ababai ne sanibiti kitaban lahi wa sunnati littafin allah shine alkur'ani ko duwadda ya rike faman kala bihi sadaka duk wanda ya magana ya ce Allah ya ce to yayi gaskiya don a ƙur'anin Allah ya ce qauluhul haqq maganar Allah duka gaskiya ce walahul mulku yawma yunfakhu fi sur mulki na Allah ne musamman a ranar da za a yi busan kafo ranar tashin alkiyama wannan hadithi imamu malik dan anas imamu darul hijira ya fidda shi cikin littafinsa muwadda malik shi ne mala ya ci gaba da bayani yana cewa faka annar rasula sallallahu alaihi wasallama mawjudun bainana bi wujudi sunnati mudawwanatan musahhahatan wa muwaddahatan kaji malam fauzan al-fauzan yace kai ka ce dai yanzu nan da muke magana muke raye ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan a raye a tsakaninmu saboda me yace bi wujudi sunna saboda samun hadisan manzon Allah da wuri sahabban manzon Allah sun rawaito hadisan ingantattu suna nan an ingantar da su shine yace mudawwanatan a rubuce wa musahhaha wanda malamai suka ingantar da su wa muwaddaha kuma aka yi bayani a fili wa hadha min min fadlillahi azza wa jalla ala hadhihi al-umma malam fawzan al-fawzan wato mai sharha a wannan usul yace hakika wannan yana nuna falala da Allah ya wa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahum annahu lam yatrukha fi mutahin Allah bai bar wannan al'umma cikin ɗimuwa ba ka rasa yadda za ka yi a'a in ka rasa yadda za ka yi ka sau Allah in ka rasa yadda za ka yi ka saki turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kama kamaka ne amma in za ka tsaya a ƙur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba kai ba ɗimuwa ba kai ba ɓata babu kai babu lalacewa Allah ka tabbatar da mu akan haka bal tarkuha ba ma haka ba bal tarakaha wa indaha ma yadullu ha ala Allah azza wa jalla wato annabi ya bar sunnarsa wanda wannan sunna tana nuni akan hanyoyin da zaka fahimci ubangijinka ka bautata masa wa yadulluha ala sawab sunnonin annabi suna ɗora mutum akan abin da yake daidai shine katari amma alladhina yuriduna alhaqqa amma wanda suke son gaskiya wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabi kuma suna so wai a bar kowa akan madhhabarsa wa ala nihlatihi ko akan ra'ayinsa wa yaquluna suna cewa najtamiu fi fi mattafaqna alaihi zamu yi ijtima'i ma'ana zamu hadu akan abin da muka yi ittifaki akan sa wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi sashin mu yawa sashi uzuri cikin abin da muka saba wa juna a lallaba wai a zauna lafiya ba zai yi ba a ce wannan ahlus sunna ne wai ya je bi dan bid'a ko ya bi shi sallar jana'iza ya ce ai sallar gawa addu'a ne ka shiga hanyar munafirci sallah dai sallah ce bid'a bid'a ce ba a gauraya ta da sunna bid'ar da ake magana cewa ko za a yi sauki akan mai yinta cikin ahalin sunnan wani yana bid'a shine za a lallaba shi har a ganar da shi abin da yake yi ba shi da kyau amma mutumin da yana kan bid'a ya san bid'a yake yi kuma ba ikirari yake da bid'arsa ba zai batta ba kuma kai ka je ka bi shi baka zan girman sunna annabi Allah ka shiryar da mu hadha la shakka annahu kalamun batil fadin irin wannan ba shakka ma kawai magana ce ta barna magana ce bacacciya falwajibu an najtami ala kitabillahi wa sunnati rasulih abin da yake wajibi mu haɗu akan littafin Allah mu haɗu akan hadisan manzo Allah amma ka ce kai kana ɗariƙar shehuwa ne wancan yana shehuwa ne shehinan ba su da adadi wannan yana bid'arsa wancan ɗan maulidi ne wancan mai buga ƙirji ne wancan bafaire ne kai kuma ka rike littafin Allah da hadisi wai ku zo ku haɗu akan haka ba zai taɓa yiwa ba yaudarar juna ce haɗa kai ba haɗa baki ba in ji wani mai waka ba haushi wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam duk abin da muka yi sabani a cikin sa to sai mu mai da shi zuwa ga Allah ma'ana mu koma zuwa ga Qur'ani mu koma ga hadisan manzon Allah anan an jefar da ra'ayin kowa ke la ya'dhiru ba'duna ba'dan kar wani sashin mu yawa wani sashi uzuri wa nabqa ala ikhtilafin mu saura akan sabanin akida ba zai yiwu ba bal narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih ba haka ba za mu mai da shi dai zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan aikin shugabanni ne abinda malamai ba za su iya ba da karantaswa to shugabanni za su iya yi da ƙarfin mulki in suna nufin Allah zai yi kunga an daɗe ana son a yi shari'ar musulunci a arewacin najeriya kuma constitution ya ba da dama bai yiwu ba duk yawan malaman da muke da su amma da Allah ya kawo sani ya riman bakura ta dalilinsa sai aka kafa shari'a har mu ma nan jihar bauchi muka samu wani bangare shugaban ƙaramar hukumar katagum na wancan lokacin alhaji tasiru muhammad ya rubuta bailo wanda a ƙarƙashin wannan aka hana gidan karuwai a garin nan aka hana yin caca kuma har yau wanda yake da 'yan shekaru kaɗan bai san akwai gidan karuwai ba a garin nan da mulkinsa na shugaban ƙaramar hukuma ya yi amfani ya hana abin da wa'azi bai hana ba allah ya saka masa da alheri to haka sarakuna idan sarki zai yi adalci ku duba kamar sarkin garin nan ba zu barayi sun matsa wa gari mai martaba da kansa sai ya tara hakimansa da dagatai da masu unguwanni ya ce a dinga fita da daddare ana sintiri ana patrol duk wani mai unguwa ko wani dagaci ko wani mai sarauta mai rawani da ya sake akan wannan to shi sarki ba zai bar shi ba zai masaki yadda ba ruwa kuma da kansa mai martaba karfe biyun dare yake fita ana kewaye garin nan da shi ga dpo ga 'yan sanda ga 'yan banga ga mutanen gari matasa kun san ana haka kana barcinka ko? to wannan fa sarkin katagun na yanzu umarul faruku na biyu yake haka to idan sarki har zai fito don ya kare dukiyar talakansa kaga ai zai iya kare rayuwarsa in ya ga za a kashe mutanensa nan ne ma zai fi kokari Allah ya saka mai martaba da alheri haka za ka duba ba lokacin da aka yi gobara a kasuwa ban je gurin ba wajen karfe ɗayan dare akwai abokina a wala ya ce min ya fito shi yana zuwa ya samu mai martaba yana kuka ya tsaya a gurin da gobara take cin kasuwar garin mu bayan an yi sa'a an kashe wutan an kori masu neman su sata ya yi amfani da matsayinsa ya kira manyan mutane a ƙasar nan suka tara kuɗi wanda ta dalilinsa aka gina waccan sabuwar kasuwa ai dole ka girmama wannan sarki dole ka yi masa addu'a ko ba ka san saka san abin da daidai ne kuma amana ce ta shugabanci ga Allah ya ba shi ikon saukewa da ka Allah ya saka masa da alheri to haka ake son shugabanni za su yi amfani da damar da Allah ya ba su su daddada sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am to duk abin da ya ɓaci a koma zuwa ga littafin Allah wa ma wafaqal haqqa akhadna bihi duk abin da ya daidai da gaskiya sai a yi riko da shi wa ma wafaqal khata narji'u anhu idan abu yayi daidai da kuskure sai mu dawo mu bar shi a ce abu gaskiya ba wai abu maganarwa ne ba gaskiyar da ya faɗa haka bi kasan wani sai ce in na bar nawa ai wane nabi ba shi ka ba Allah ya ce annabi ya ce idan ka bar nakan naka ai kala kato ne wani kato ne ya faɗa Allah ka shiryar da mu hadha huwa alwajibu alaina wannan shine abin da ya wajaba a gare mu fala tabqa alummatu mukhtalifa ba a so a bar al'umma ta sha bamban suna sabani wa rubbama yudhakkiru alladhina yad'una ila albaqa'i ala ikhtilafi hadith ikhtilafi ummati rahma da yawa waɗanda suke ta cewa wai a bar al'umma akan sabaninsu suna kafa dalili da cewa wai hadisi ya ce ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ce malaman suna da suka kalli wannan hadisi sai suke ca a kansa auradahu al-iraqi fi al-mughni an haml al-asfar al-iraqi ya gangaro da shi mujalladi na daya shafi 28 sannan ya ambaci cewa wannan hadisi fi tazkiratul mawdu'at ya to cikin hadisai al-mawdu' in aka ce mawdu' kirkiran sa akai ƙarya ne ba yadda za a ce sabani ya zama rahama saboda Allah ai ba yadda yace mun karanta ayoyi a darasin mu na ba har Allah ma yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk mutane ba za su gushe ba suna ta sabani akan aƙida akan ibada akan wannan yace halal wannan yace haram wanda baya sabani zai tsaya akan abin da Allah da manzansa suka ce sai Allah ya ce illa man rahima rabbi sai wanda ubangiji yayi masa rahama Allah ka sanya mu ci daka wannan hadisi ba hadisi bane ƙarya ce mawdu'u ne wa hadha hadithun yurwa walakinahu laysa sahihan ana tarwaito hadisin amma ba ingantacce ba ne bambancin malamin suna da ɗan bida ke shi daga an ce hadisi kawai sai ce hadisi to akwai hadishi akwai mauru'i a yi zuma suna ba an zan mauru'i ma da sun san ra'ifi mai rauni kenan mawdu'u ko ƙarya ne aka kirkira kamar hadisan 'yan shi'a da kansu sun ce hadisansu ba su da kyau mawdu'ai ne hadisansu kirkira suke yi kaga ba za mu bi wannan ba wanda aka tantance tantancewan kuma daga sahabban annabi wanda Allah ya ce ya yarda da su sun yarda da shi ba sa yin ƙarya ba sa ci da addini in dai ban zan mutanen da za a yi koyi da su ba waye za a yi malamai magabata suka ce in dai ba sahabbai ne auliya'ullahi ba to Allah bai da waliyai in ka ji an ce waliyai to sahabban annabi su an waliyai na farko keɓantattun waliyai Allah ka ba mu ikon koyi da su na'am al-ikhtilafu laysa rahma sabani ba rahama bane al'ikhtilafu azabun saɓani azaba ne ƙala ta'ala wala ta kunu kallazi na tafarrafu Allah maɗaukaki ce kar ku zan kamar waɗanda suka rarraba min ba di ma ja a humul bayyanatu bayan hujjoji bayyananu sun zo musu su waye suke wannan saɓani yahudu da nasara yahudawa da nasara sun rabu kai za ka ɗauka a haɗe suke a haɗa baki suke daban-daban suke ra'ayoyinsu daban ƙur'ani ya ce ta sabuhun jami'an wa ƙulubuhun shatta za ka yi zaton a haɗe suke alhali zuciyarsu a rarrabe ki za su zo su yi taro kowa da manufarsa kaga wannan taro bai taru ba ana so in kun taru ku zan ra'ayinku ɗaya aƙidarku ɗaya wannan shi ne musulunci Allah ka sanya mu haka na'am suratu ali imrana ayata 205 falikhtilahu yushattitu alquluba wa yufarriqu al'umma shi sabani yana daidaita yana ainihin daidaita zukata ya raba al'umma wala yumakkinu lin-nasi idza saru mukhtalifina an yatanasaru ba zai yi ba mutane in sun saba wa juna musamman a aqida su taimaki junansu zai yi ku duba ko da izala guda biyu da ake da su yanzu a Najeriya da ɓangaren jos da ɓangaren kaduna wanda suka ɗauki abin da zafi ko sallama ko magana ba sa yi wa wancan ballantana su taimake ka tsakaninsu da kai su ma shafi da wannan fa kowa cewa yake shi ɗan izala ne kowa da'awa yake yana aiki da ƙur'ani da sunnar annabi to ya kuma tsakanin ɗan ɗariƙa kowace iri da mai bin sunna ainihin ya fi ma tsanani sai dai a rufa in duniya ta zo an zo gaban sarki ko gaban gwamna duk malamai za su sadda kai saboda a nan kudi za a ci a haɗa su a kwamiti su zauna daɗai shiru amma a masallaci a a a nan za ka ga dambe Allah kiyaye duniya ke na'am wa ta'awanu na abadan matukan mutane suna sabani ba za su taimaki juna ba har abada ko da a siyasa abin da yasa ake fada a siyasa ke pdp apc kowanne da manufofinsu da yadda suke tsarin mulkinsu ko ba haka bane amma in musulmi na gaske ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah ita ce kalmar da take hada yan uwantaka ita ce kalmar da idan mutum ya faɗa aka ce da jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa haramun ne ka taba daya in ban da la'ilaha illallahu ina za ka samu haka to wanda ya taba mutuncin mai la'ilaha illallahu ya taba dukiyarsa ya zub da jininsa a gaibe yadda da la'ilaha illallahu ba ko da ya faɗa Allah ka shiryar da mu bal yakunu bainahum adawatun wa asabiyatun ba haka ba abinda zai kasance a tsakanin su shine adawa da ainihin ta'assubanci kowa ya kankame abinda yake bi kawai lifiraqihim wa ahzabihim ga kungiyoyin su da kuma rindunonin su wala ta'awanuna abada har abada ba za su taimaki juna ba Allah ka raba mu da irin haka inna ma ya ta'awalu na idan ci tama'u kawai mutane za su taimaki kansu ne idan sun haɗa kai ku duba ko a siyasa ne ta bauchi da katagun kullum katagun a nan yan takara masu yawa suke kaga ba za su yi gwamna ba duk ƙarya ne su kuma can wajen bauchi sai ka ga mutum ɗaya ne kuma sun fi ka yawa ƙuri'un bauchi lokal gamman ya kai na lokal gamman bakwai wanda ba su ba so in bauchi ta dunkule ta yi mutum daya a siyasa misali nake mana don mu gane haɗin kai idan bauchi ta dunkule ta yi mutum daya ta samu lokal gamman guda uku sai ta ci zaɓe to mu a nan kawai kafin da ɗan takara shi da kuma kowa wai gwamna yake so kuma ba za su haɗu ba nan ma muna da aiki dole sai sarki mai martaba da jagororin kasar sun haɗu a yi wa kasar gata kaiwa ne ka haƙura ka taimakiwa ne ku hudu ku fitar da guda ɗaya a haɗu a buga siyasa ne wannan ya yi wannan ya baiwa wani ana ake samun mai kyau a sa a gane mummuna minti nawa na'am daka haɗin kai haka yake alheri ne ko a neman kuɗi ne inda haɗin kai sai a fi samu ko a siyasa inda haɗin kai sai a samu na'am shi yasa Allah madaukake ce inna ma wa tasamu bi hablillahi jami'a in suka yi riko da igiyar Allah ba gabaki daya ita ce la ilaha illallah muhammadur rasul وهذا هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال والنشين أبن من ذن الله يوسكي دشيتي إن الله يرضى لكم ثلاثة الله يدقريكم ياكو الأمر النبي الله يدمك دعبوكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا Allah ya yarda ku bautata masa kar ku hada shi da kowa kaji ko Allah ya yarda ku bautata masa kar ku yi shirka da shi da komi kar ka daura laya kar ka sa daga kar ka yarda da wani boka kar ka yarda da mai bugun kasa duk ƙarya ne zai ci kudin ka mai gaya ma gaskiya kan tunda baka da imani baka yarda malami bane wa anta tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu abu nabi da Allah ya yarda ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayan ku kar ku rarraba shine ku rike la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum ku yi wasiya ku yi nasiha ga wanda Allah ya bashi shugabanci shugaban kasa a mar nasiha gwamnoni a yi musu nasiha a daina haɗama dukiya a baiwa kananan hukumomi hakkinsu idan ana so a daina boko haram a daina kidnapping bandits kuke cewa a daina fashi da makami to masu fashi da mukami su daina sai wannan ya zama an daina za ku ga kasashen da suka ci gaba wadda bai da aiki ma kudin zaman gari ake bashi kuma duk sati ake bayarwa saboda mai saboda kasar ta zauna lafiya to ya mu ga mu da yawa wajen mutum miliyan 250 a najeriya talaka ba zai iya cin abinci sau biyu ba abincinsa ya yi tsada tsarin yadda ake gudanar da mulki ba an samu an ɗora shi a gun tafarkin da ya dace ba hazi salatu yarda Allahu lana wayannan abubuwa uku Allah ya yaddar mana da su mu bautata masa kar mu shirka da shi sannan abu na biyu kada mu rarraba a cikin addini abu na uku mu nasiha ga shugabanninmu shugaban ƙasa gwamna ne shugaban ƙaramar hukuma a gaya masa ta hanyar lalama in yaki a shika a cikin media ko wani abu Allah ka shirya da mu wa shahidu minha qawluhu mahallin shahid a wannan hadisi annabi ya ce wa an tas wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku ku yi riko da igiyar Allah baki ɗayan ku kada ku rarraba walaysa ma'ana hadha annahu la yujadu al-ikhtilaf wala yujadu tafarruq wannan bayana ne ba za a samu sabani ko rarrabuwa ba za a iya samu dabi'atul bashari wujud al-ikhtilaf dabi'atu dan adam saba sai an sai ya saba amma an saba a koma qur'ani da sunna wanda ya daidai sai abi nasa shikenan ولكن معنى هذا أنه إذا حصل الاختلاف إن ساباني يتبتى أو تفرق قربوا يهسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله أنا ما كان تشني إن أنكم لتاب الله ده سنة النبي وينتهي النزاع سيجاية تقاري وينتهي اختلاف ساباني يقاري وهذا هو الحق والنشيني قسكيا نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم. Za mu ƙara ɗaya?